بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kada tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi yau muna goma sha takwas ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1443 wanda ya daidai da 17 ga watan bakwai shekara ta 2022 miladiya muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa kan wannan karatu da kuma fatar abinda muka gabatar na ibadu tun daga goman farko na wannan wata har zuwa ibadu na lahiya Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana sanya mana a mizaninmu na kyawawan ayyuka Allah kuma ya maimaita mana ya ninninka mana ya maimaita mana shekaru masu adadi cikin lafiya da imani da alkhairi wannan shine zai zama darasinmu na uku a cikin littafinmu na la tahzan wallahu rabbuk littafin malama littafin malama shekhatu bintu muhammad qasim allah maɗaukakin sarki ya saka mata da alkhairi a karatun da muka yi kafin mu tafi hutun sallah mun tsaya kan bayanin da malama take mana akan menene ma'anin alhuznu me ma'anin bakin ciki wanda mun ji ma'anan shi mun ji bambanci tsakanin alhuznu da alhammu da alghammu alhuznu muka ji shine bakin ciki akan abin da ya riga ya wuce ko saboda wani abin da baka so ya faru ba ya faru ko kuma wani abin da ka so ya faru bai faru ba alhammu shine abin da mutum yake tunanin cewa zai iya faruwa nan gaba wannan ya sa shi a cikin damuwa sannan alghammu shine abin da yake faruwa a halin yanzu wanda mun ji bambancin su abin da zamu tashi akai shine asbabul huzni asbabul huzni sabbuba da suke sanya bakin ciki me yake jawo bakin ciki me yake jawo bakin ciki menene da menene suke sanya mutum ya bakin ciki wannan yana daga cikin abubuwa mafiya muhimmanci a cikin wannan littafi meye da meye idan mutum ya yi zai rayu a cikin bakin ciki malama take cewa yahtalifu sababul huzni min shakhsin li'akhar sabuban bakin ciki suna wato sukan saba daga mutum zuwa wani mana ta iya ka ga mutum biyu suna cikin damuwa ko suna cikin bakin ciki ko suna cikin wani irin yanayi amma wannan sababin da ya sa shi cikin damuwan daban da na wannan shine tace yahtalifu sababul huzni min shakhsin li akhar sabuban da ke sa damuwa sukan saba daga wannan mutumin zuwa wannan gwargwadon sabuban da suke gwargwadon yanayin mutumin da kuma gwargwadon abin da ya same shi ya sanya shi bakin ciki faqad ya'ishu al-ba'd fi dawamatin min al-huzni bisababi dhunubihi wani yakan iya rayuwa a cikin dawwamammiyar damuwa dawwamammiyar damuwa dawwamammen bakin ciki me ya sababin da ya sa shi a wannan damuwar shine tace bi sababi dhunubihi saboda zunubin da yake aikatawa saboda sabon Allah da yake yi wani zunubansa su ne suke jawowa ya rayu a cikin bakin ciki au bi asbabin kharijatin an iradatihi ko kuma wani sai ka samu wasu sabuba ne da abubuwa ne da suka faru waɗanda suka fita daga cikin abubuwan da yake so mana sun wuce control ɗinsa abubuwa ne da suka faru amma suna out of control na shi ne babu yadda zai iya ne ba yadda zai yi da su inda akwai yadda zai yi ya dakatar da faruwar wannan abin da ya dakatar da shi amma babu yadda zai iya misali ta ce ka faɗa da azizin kamar mutum ya rasa wani babba mai matsayi a wajensa kamar mutum yana zaune da mahaifinsa sai mahaifinsa ya rasu kaga dole zai shiga damuwa me yasa ya shiga damuwa saboda wani sababi ne da yake kharijun an iradatihi babu yanda zai yi inda akwai yanda zai yi ya hana mahaifinsa mutuwa da ya hana shi mutuwa da ya hana shi mutuwa shi yasa har Allah yake goranta ma duniya yake ce falaula in kun falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun Allah ya ce idan rai ran mutum ya iso makogaro ran dan uwanka ya iso makogaro wa antum hina idhin tanzurun a lokacin ga kanan kana kallon shi yana kallon ka ka sa idonka a cikin nashi hankalinka gaba daya ya koma kan shi idan kun kai ku 100 a wajen gaba daya hankalinku ya koma kan shi ne amma ran ya iso makogoro amma Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mun fi kusanci zuwa gare shi sama da ku amma ba kwa gani sai ce falaula in kuntum ghayra madini in dai har da gaske ba za a tada ku ba in har da gaske ba za a yi muku sakamako ba to wannan ran mahaifinkan da zai tafi da za a zare ran matarka da za a zare ran mahaifiyarka da za a zare ran wannan masoyin naka da za a zare tarji'unaha in kuntum sadiqin yanda kuka taru din nan ku 100 akai sa ku 100 da wani abu ku 50 ku 70 Allah ya ce tarji'unaha in kuntum sadiqin ku dawo da ran in kun isa ku dawo da shi ku hana mala'ika ya dauke shi saboda haka za ga ba yanda aka iya haka za a taru a gama taruwa a kansa ana Allah ya baka lafiya kowa yana neman ta ina zai ba da gudumawarsa don ya samu lafiya likitoci sun taru a kan shi amma ƙarshe sai dai a mai da shi a rufe shi a ce muku koyi haƙuri a ce a yi haƙuri haƙurin kuma wajibi ne in an yi an nema lada a samu lada idan mutum kuma ya ƙi haƙuri ya yi ta faɗa-faɗi ya yi ta zage-zage ya yi ta kushe-kushe shi kenan ya ɓarar da ladansa ba lada kuma shi kuma ya tafi babu dawowa wataƙil ma ya haɗa da tsinuwar Allah a kansa saboda haka ta iya yiwa wani masoyi mutum ya rasa sai ya shiga cikin damuwa saboda mutuwa musamman mutuwar masoyi musiba ce wannan Allah ya ambata ya ce ya ayyuhal ladhina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakumul maut ya ayyuhal ladhina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakumul maut hina alwasiyyati ithnani dhawa adlin minkum أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض يتي فأصابتكم مصيبة الموت إذن كن يتفيا الله يتي شهادة بينكم يا كوما إيماني شهادة بينكم شيرن دزات ونزو أتكانونكم حين الوصية لوكا تند متن يجي سو إبادة وصية إثنان ذوا عدل منكم أنا سو أسامو متن بيو عادلين daga cikinku in ba a samu ba au akharani min ghairikum a nemo mutum biyu adilai daga waje ma'ana a samu daga cikin musulmai in ba a samu ba sai a samu mutum biyu adilai masu adalci ko da a cikin kafirai ne saboda a cikin kafiran ma Allah ya faɗa ya ce akwai masu amana a cikinsu wa min ahlil kitabi man inta amanhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man inta amanhu bi dinari la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima Allah ya faɗa ya ce a cikin ahlul kitabi a cikin kafirai akwai wanda inda zaka bashi ajiyan biliyoyi zai dawo maka da biliyoyinka ko sisi ba zai yi ciwon kai ba a ciki akwai wanda kuma in ka bashi kwabo to sai ya ha'ince ka akai to wannan kuma haka kuma yake a cikin musulman ma shi yasa a cikin musulman ma aka ce a nemo zawa adilin adilai in ba a samu ba to sai a nemo a cikin kafirai sai ce in antum darabtum fil ardi idan kun yi balaguro a bayan ƙasa kun yi tafiya sai aka samu matsala fa asabatkum musibatul maut sai musibar mutuwa sai ta afka muku ko aka ce kun yi tafiya ko biyu ko ko uku za ku je kasuwanci sai wani a cikinku sai Allah ya jarabe sai ga alamun mutuwa ne to sai ya ba da wasiya to anan sai Allah ya kira mutuwa cewa musiba ce musiba ce saboda haka wani zaka ga in ya rasa wani masoyi kamar mutum ya rasa mahaifi daga duk yanda aka jima wata rana sai abin ya soso masa a ransa duk yadda aka jima duk yadda ya jima da rasa mahaifinsa wani yana iya ce maka shekara 25 shekara 30 da rasa mahaifinsa amma har yanzu in wani abu ya taso sai ya ji wani abu ya sosa a ransa to wannan yana iya sashi a wani damuwa au ala amrin ghairi zibali wani ma in ka gan shi ya takuri kansa ya shiga cikin damuwa idan ka tambaye shi me yasa ka damuwa sai ka samu ne sai ka samu ala amrin ne ghairi zibalin al'amarin ma bai ma kai ma amma damu da wannan lamarin ba ballanta na yasa ka a bakin ciki aw ghairi zalika ala tafsili tali malama ta ce ko makamantan haka ko wasu ba waɗanda ba wannan ba wanda ga sunan ala tafsili tali za a kawo su wato a bisa filla filla masu zuwa famin asbabil huzni na daga cikin sabuban da ke sa mutum ya rayu a cikin bakin ciki na farko shine al-i'radu anillah shine mutum ya bujire ma Allah mutum ya kauda kai game da ubangijinsa mutum ya bijire ma dokokin Allah to zai rayu a cikin damuwa zai rayu a cikin bakin ciki wa huwa min a'zami asbabil huzni wa dhiqi sadri na daga cikin mafi girman sabuban bakin ciki da kuncin zuciya shine mutum ya bijire ma Allah shine mutum ya kauda kai game da ubangijinsa fal'asi duk yanda kaga mutumin da ya nace masaban Allah to ka sani qad daqat alaihi al-ardu bima rahubat duk fadin kasan nan da kake ganinta ta gabar da yamma kudu da arewa to shi kasan kunci take masa kunci take masa saboda in mutum ya zama mai sabon Allah duk yadda kake ganin ya tara ni'imomi to ba anan abin yake ba domin duk abin da mutum ya tara in dai kirji in dai zuciyar nan take cikin kirji tana cikin kunci to ba ya jin daɗin komai ya tara duk abin da ya tara aikin banza ne muddin za a ce zuciyarsa da take cikin kirjinsa a kuntace take ba a yalwace take ba in dai zuciyarsa ba ta cikin farin ciki to duk yadda kake ganin fatan jikin ta yi kyau duk yadda kake ganin walwala a fatar wallahi baya cikin walwala wani zai iya ji a ransa in yana da miliyoyi zai iya ɗaukan miliyoyin nan kaf ya bayar saboda wata damuwa guda ɗaya a cikin zuciyarsa saboda wata damuwa ɗaya a zuciyarsa daga duk wanda yake so ya rayu babu bakin ciki duk wanda yake so ya kauce ma bakin ciki to kar ya bijire ma dokokin Allah kar ya bijire ma Allah domin duk yadda mutum ya bijire ma Allah to babu shakka zai rayu a cikin bakin ciki da kuma damuwa فالمعرض عن الله له من ضنك العيش بحسب إعراضه malama take cewa duk mutumin da ya kauce ya bijire ma Allah ya bijire ma dokokin Allah to yakan sadu da yakan haɗu da ƙuncin rayuwa gwargwadon yadda ya bijire ma Allah wa in tana'ama fi duniya bi asnafin ni'ami ko da kuwa a duniya ana kallon Allah ya tara masa ni'imomi masu yawa in dai in dai ya bijire ma Allah to yana rayuwa ne a cikin kunci yana rayuwa ne a cikin kunci in dai ya bijire ma Allah to yana rayuwa ne a cikin kunci na'am okay na yi tsallake na'am fal'asi qad daqat alayhi al-ardu bima rahabat yatakhattabu fi dhulumatil ma'asi allati min natajiha al-marru al-humum wal ahzan duk yadda kaga mai saban Allah to yana wato wato yana cikin rudani ne yana wato cikin damuwa ne yana cikin rudani yana bakauniya ne kawai a cikin wato duhu na saban Allah wanda na daga cikin sakamakon da ake samu na zunubi shine almurrul humum wal ahzan shine rayuwa cikin ɗaci da kuma damuwoyi da baƙin ciki fi yadda ka ga mutum in mutum ya nace masaɓan Allah in mutum ya nace masaɓan Allah to Allah subhanahu wa ta'ala bai barin shi zauna lafiya saboda haka Allah ya faɗa ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Allah ta'ala ya ce wa man a'rada an zikri duk wanda ya kauda kai game da dokokina ya kau da kai game da ayoyina ya kau da kai game da hukunce-hukuncen addini na inji Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan banka to ya sani zai rayu rayuwa mai kunci zai rayu cikin kunci sannan na biyu wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ranar alkiyama za mu tada shi a matsayin makahu ranar alkiyama zai tashi a makahu zai rayu a duniya cikin kunci a ranar alkiyama kuma ya tashi a makaho kaga a duniya makaho ne shi a alkiyama ma makaho ne shi a duniya in ka ji Allah ya ce makaho ne mutum to ba idansa ne ya makance ba a afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha Allah ya ce fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur in ka ji Allah ya ce wane makaho ne to ba wai idonsa ne makanci ba zuciyarsa take cikin kirjinsa ita ce ta makanci zuciyarsa ita ce ta makanci to in zuciya ta makance kuma to ganin ido bai amfani ba ganin ido ba zai taɓa amfaninka ba to saboda haka Allah ya ce duk wanda ya kau da kai game da dokokina fa inna lahu ma'ishatan banka zai rayu cikin kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ranar alkiyama za mu tada shi a makawo da aka ta ce shi duk mai sabon Allah ya takhabbatu fi zulumatil ma'asi yana rayuwa ne yana rayuwa ne a kife a cikin duffanni na sabon Allah domin sabon Allah duhu ne to duk mai sabon Allah to yana ta buga kansa ne yana gwara kansa ne a cikin wannan duhu na sabon Allah ne allati min natajiha almurru almurru allati min natajiha almurru alhumum wal ahzan wanda daga cikin sakamakon ta mai daci shine ta sabbaba wa mutum damuwa da bakin ciki qala ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah al-imam muhammad ibn abi bakr ibn al-qayyim al-jawziyya Allah madaukakin sarki ya masa rahama yake cewa الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة للهم والحزن وضيق الصدر ابن القيم كتشوا ذنوبي ذنوبي سابن الله na daga cikin mafi ƙarfin sabuba da suke jawo baƙin ciki da damuwa da kuma ƙuncin zuciya falmu'ridu anillah lahu min dhankil ishi bi hasbi i'radihi duk wanda ya kauda kai ya bijire ma Allah to yana da wato gwargwadon yanda ya bijire ma Allah to gwargwadon kuncin rayuwarsa gwargwadon yanda ya bijire ma Allah gwargwadon kuncin rayuwarsa wa in tana'ama fi dunya bi asba bi asnafin ni'ami koda kuwa a duniya Allah ya tara masa tarin ni'imomi masu yawa amma in dai bijire ma Allah to rayuwar a cikin kunci take rayuwar tana cikin kunci ne saboda haka sabon Allah bala'i ne babba sabon Allah bala'i ne babba duk mutum idan yana rayuwa a duniya mafi girman abin da yake zama masa na tashin hankali tashin hankalinsa ya fi kowanne shine abin da yake na zunubai abin da yake na zunubai abokan gaba su kewaye ka da bindigogi da wuƙaƙe ka tabbatar baka da wata mafaka yanzu illa su hallaka ka wannan ya fi maka sauƙi sama da illan da zunubi yake wa mutum domin su abokan gaba sun gama nisa su raba ka da duniya iya abin da za su iya kenan su raba ka da duniya iya abin da za su iya kenan su raba ka da duniya amma shi zunubi yana iya ɓata maka duniyarka kuma ya ɓata maka lahiranka ya ɓata duniyar ya ɓata lahirar ya zama duniyar baka more ta ba lahirar ma baka more ta ba idan kuwa ka ga mutum yana saɓan Allah Allah kuma ya bar shi yana morar rayuwa to a nan ne kuma bala'in ya fi yawa wanda yake saɓon Allah musulmi kaga Allah yana haɗa shi da damuwoyi masu yawa to wannan da sauƙi alamun har yanzu da sauran matsayi ne a wajen Allah shine idan yayi sai Allah ya sa masa wata damuwa ko wani baƙin ciki ko wani abu sai ya ɗan kankare masa zunubansa tun a nan duniya kafin aje lahira amma in kaga Allah yana ba wa mutum bayan ko yana saba masa to Allah yana masa ne li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama Allah yana cika masa ne ya bashi dan ya cika mudunsa ta iya yiwa bayi da matsayi ne a wajen Allah kuma ta iya yiwa akwai wani aikin alkhairi da yayi wanda an rubuta masa lada to sai Allah ya saka masa da ladan wannan aikin alkhairin nashi tun a duniya saboda in an je lahira ya zama malahu fil akhirati min nasib ya zama a lahira bai da wani rabu saboda ya zama a lahira bai da rabu ba karamin bala'i bane ka gane cewa kai ka tsunduma a cikin sabon Allah kuma ka fahimci cewa Allah ya barka kana gara rayuwa yadda ya kamata akwai matsala akwai matsala ko a duniya ne yau idan aka ce kana tare da gwamna ga kunan ku biyu 'yan hannun damansa wannan yana yin shi sosai wannan baya yin sa sai ka ga cewa kai da ka fito karar ka nuna baka yin sa amma duk wani abu in ya taso kai yake nema in an zo neman kwangila kai zai nema idan an zo za a bada kwangila zai neme ka ya baka motoci ya baka kudade baka za kai daga ji wannan kasan in ka zo na kai tunani kasan gadon zare ake kulla maka ran da aka waiwaye ka abin ba zai kyau ba wannan to a duniya kenan ka gane cewa wanda ka nuna baka yinsa ya fahimci baka yinsa kuma kaga har yanzu yana baka to yana kulla maka gadan zare ne saboda haka idan kaga kana saban Allah kuma Allah yana baka to karka sakankance karka ce ai kenan kai kan afa aminu makrallah fala ya amanu makarallahi illa alqaumul khasirun Allah ya ce yanzu sun gamsu da gadan zaren da Allah zai kulla musu ba wanda zai yadda da wannan gadan zaren na ubangiji sai mutane asararru da haka wannan ibn al-qayyim ya ce koda kuwa Allah ya tara wa mutum duk wani abu na duniya in dai yana saban Allah to Allah ba zai bace rayu a cikin walwala da farin ciki ba wa qala aidan sana ibn al-qayyim yana cewa min uqubati dhunub na daga cikin uqubobi da zunubai ke haifarwa mutum annaha tudha'afu sayral qalbi ila Allah wa daril akhirah zunubai sukan raunana tafiyar da zuciya take yi zuwa ga Allah da kuma zuwa ga gidan lahira wato kusanci da kake da shi zuwa ga Allah idan kana yawan zunubi to wannan kusancin da kake da shi zuwa ga Allah zunubi na daga cikin sabubban da ke nesanta zuciyarka da kai gaba ɗaya daga ubangijinka zunubi yana nesanta mutum daga Allah saboda hadisi ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda idza aznaba dhanban annabi ya ce bawa idan yayi wani zunubi nukitat fi qalbihi nuktatun sauda annabi ya ce Allah zai sa mala'ika yayi wani bakin digo akan zuciyarsa duk sanda yayi wani aikin zunubi sai Allah ya sa mala'ika sai wani bakin ɗigo a kan zuciyarsa fa'in huwa taba wani za'a su ƙila ƙalbuhu idan ya tuba ya janye daga wannan zunubin to wannan ɗigo baƙi da aka yi sai a wanki wa'in zada zida fiha amma in ya ƙara sai a sake ɗigawa in ya ƙara sai a sake ɗigawa in ya ƙara sai a sake ɗigawa ya ce hatta ta'aluwa ƙalbahu har sai wannan bakin ɗigo baki baki baki baki baki bakin nan har sai ya mamaye zuciyarsa sai zuciyar ta zama baka sai ce wa huwa ranul ladhi zakara Allah ta'ala shine wannan tsatsan da Allah ya ambata a cikin alkur'ani da yace kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubu ana ta musu wa'azi ana ta musu wa'azi sun kiji Allah ya ce bari ba haka bane rana ala qulubihim ma kanu yaksibun abin da suke aikatawa na zunubi ne shine yayi tsatsa akan zukatansu wannan shi yasa sai zama ba sa jin wa'azi saboda haka mutum zai je ya gamu da Allah zuciyar bakaci ranar alkiyama kuma Allah ya faɗa ya ce yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim mutum ɗaya ne zai sha a wajen Allah ya ce ranar alkiyama dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba duk wanda ka ganshi ya tafi aljanna duk wanda ka ganshi ya wuce ya ce to illa man atallaha sai dai wanda ya zo ma Allah bi kalbin salimin da zuciya kubutacciyar zuciya wankakkiyar zuciya kaga wanda ya je bakin digo digo digo baki baki baki ya mamaye zuciyarsa ai zuciyarsa ba kalbin salimin bane zuciyarsa ba ta zama kalbin salim ba saboda haka sai ka ga mutum ya kai matakin da yana zunubi ma amma baya ganin sa a matsayin wani abu bayi ganin sa a matsayin wani abu in za a yi ta wa'azi wa tubu ilallahi jami'an wa tubu ilallahi jami'an shi ba zai ji ba shi ba zai ji ba saboda ya riga ya yi nisa ta haka mafi girma shine tun gabanin zuciyar mutum ta kai ga wannan matakin ya ji tsoron Allah ya tuba ya ji tsoron Allah ya tuba babu wanda ya san abin da dukkaninmu muke aikatawa kowa shi ya san kansa balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira kowa ya san kansa wataƙila idan yadda kuke kallo na a zahiri ba haka nake ba a baɗini Allah ya sani ni ma kuma na sani ni ba zan ha'inci kaina ba ba kuma zan ha'inci Allah ba haka kai ma in yadda ake maka kallon mutumin kirki a zahiri in haka kake a baɗini Allah ya sani kai ma ka sani in ba haka kake a baɗininka ba Allah ya sani kuma kai ma ka san cewa ba haka kake ba saboda haka kai ka san cewa ni na san cewa in na yaudari mutane ban isan yaudari kaina ba sannan kuma ba zan yaudari Allah ba ba zan yaudari Allah ba saboda ka idan ana maka kallon mutumin kirki kai ka sani ta iya ana maka kallon mutumin kirki akwai wanda ta iya shi yana ganin ana masa kallon mutumin kirki har idan bukata ta taso wa mutum ya zo ya ce da Allah ba Allah a sa mu addu'a a yi mana addu'a saboda yana ganin kamar wane yana kusa da Allah amma shi ya sani cewa shi a ransa ya riga ya sani cewa rashin ɗa'an da ke tsakaninsa da Allah shi yana tunani a ransa ma in yi addu'a Allah ba zai amsa ba saboda yana tunanin rashin ɗa'ansa da ke tsakaninsa da Allah kowa ya san kansa Allah ka ba mu ikon tuba. saboda haka zunubai suna raunana alakal da ke tsakanin bawa da Allah Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun Allah ya ce ya ku masu imani istajibu lillah ku amsa kiran Allah walir rasul ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza da'akum lima yuhyikum idan ya kiraye ku zuwa ga abin da zai rayar da ku sai Allah ya ce wa'lamu ku sani ku sani anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah yakan sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa idan mutum ya yawaita zunubi ya yawaita saban Allah sai Allah ya sa shamaki tsakaninsa da zuciyarsa sai zama zuciyan ba ta tuna masa komai sai sharri sai zama zuciyar ba ta tuna masa komai sai sharri ba ta umultarsa da komai sai shari shine Allah ya ce wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum kar ku zama kamar waɗanda suka manta da Allah sai Allah ya mantar da su kawunansu al-imamu ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafin sa ad-da'u wad-dawa yake cewa na daga cikin illolin zunubi shine in mutum ya yawaita sabon Allah sai Allah ya rage masa kaifin hankalinsa da kaifin basiransa sai a nuna masa hanyar da za ta amfane shi sai ga wannan ba hanyar bi ba ne sai ya ga hanyar da in ya bi wannan hanyar zai fada ruwa sai ya ga shi duk duniya ba inda yake son bi in ba nan ba saboda zunubai sun riga sun yi tasiri a zuciyarsa tunda kaga mafi girma abin shine duk mai zunubi nuna masa hanyar aljanna ake yi sai ke ganin wannan ba hanyar bi ba ne ina ce hanyar bi ita ce hanyar wuta wa in yarau sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila wa in yarau sabilal ghayy yattakhiduhu sabila zalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilina Allah ya kiyaye sannan yace autu waqi'uhu autu waqifuhu wa tuqatti'uhu anis sayri ko kuma zunubi yana ba wa mutum matsala ya kawo masa cikas ko ya dakatar da shi ko ya yanke shi daga tafiya zuwa ga Allah tunda Allah ya ce wa anibu ila rabbikum ku dawo ku komo zuwa ga Allah ku matso kusa da Allah to wannan kiran da Allah ya yi kowa ya juyo zai tafi to a hanya wasu suke dakatawa wani tun farko ya tsaya saboda shi kafirci da rashin imani ya dakatar da shi tun farko wani ma ko juyowa bai ba wani ya juyo yana tahowa yana tahowa zunubai suna masa cikas suna masa cikas wani sai ya tsaya a hanya sai kasa karasawa fadzambu malam yace zunubi imma an yumital qalba ko dai ya kashe maka zuciya baki daya zunubi ko ya kashe zuciyan baki daya aw yumarridahu maradan mukhawwafan ko kuma ya sa ma zuciyar wata irin cuta abin tsoro rashin lafiya mai ban tsoro auyu da'ifa quwwatahu wala budda ko kuma ya raunana ƙarfin zuciyar malam yace babu makawa sai an samu ɗaya a cikin ukun nan ko ya kashe zuciyar baki ɗaya ko ya sa ma zuciyar wata cuta ko kuma ya rage ma zuciyar ƙarfi kashe zuciya baki ɗaya shine zunubi zunubi zunubi in yayi yawa mutum ma yakan ya barin musulunci to ya mutu kenan matacce ne duk wanda ba musulmi matacce ne awa man kana maitat fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadhalika zuyina lil musrifina lil kafirina ma kanu ya'malu duk wanda ya zama kafiri matacciyar zuciya ce to zunubi takan iya kashe zuciyar mutum in mutum tasirin zunubi ya yi masa yawa yana sabon Allah baya jin komai zai iya faɗan kalmar kafulci ma bai sani ba zai iya faɗan kalman kafirci ma bai ma damu ba ko ya rage masa ƙarfin zuciya ko ya sa ma zuciyar cuta ya mai da shi munafiki fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada maradul qulub ai daga cikin amradul qulub akwai annifaq daga cikin amradul qulub amradul qulubi akwai ash-shahawa ya sawa mutum sha'awan saban Allah shine Allah yake cewa matar amma matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad in za ku yi magana Allah ya ce kar ku dinga kawata zancen ku kuna rera yashi kuna karya murya fayatma alladhi fi qalbihi marad har ya zama wanda a zuciyarsa akwai cuta ya samu natsuwa wace cuta ce anan ake magana cutan zina cutar sha'awa cutar fasikanci na'am wala budda malai yace babu makawa yace hatta yantahi da'fuhu ila al-ashiya'i thamaniyati allati ista'adha minha an-nabiy sallallahu alaihi wasallama har ya zama raunin zuciya yana iya kai mutum zuwa ga wasu abubuwa guda takwas wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su kada tabbata a gare shi yake yawan neman tsarin Allah daga gare su annabi yana yawan faɗin cewa Allahumma ya Allah Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dala'i daini wa qahri rijali annabi yana cewa Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min al-hammi ya Allah ina neman tsarinka ka kare ni daga alhammu ka kare ni daga damuwa ya Allah ina neman kariyanka ya Allah ka kare ni ka bani kariya daga damuwa wal hazani ka kare ni daga dukkanin bakin ciki wal ajazi ka kare ni daga dukkanin gazawa kar in gaza kaiwa inda ya kamata in kai kaga in mutum zuciyarsa ta samu rauni ba zai iya kaiwa inda ya dace ba wal ajazi wal kasali Allah ina neman tsarinka ka kare ni daga kasala kar ya zama na samu kasala ga abin da ya kamata in yi amma in kasai wal jubuni Allah ka kare ni daga ragwanci kar ka sa in zama rago kaga in zuciya ta yi rauni dole mutum ya zama rago wal bukhli Allah ka kare ni daga ruwa ka kare ni daga ɗabi'ar ruwa idan zuciya ta samu matsala dole mutum zai zama maruwaci dole mutum zai zama marwaci saboda mi Allah yana cewa bayar zan musanya maka bayar zan baka lada amma saboda zuciyarsa ta yi rauni yake ganin kamar ba da gaske bane ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha Allah ya ce shaydan ne yake tsoratar da ku talauci saboda shaydan ya sa ya riga yayi tasiri a zuciyar mutum da haka sai Allah ya ce bayar zan baka sai shaydan ya nuna masa in ka bayar fa zaka zo kana bukata sannan ce wa ya'murukum bil fahsha shi yake umultan ku da alfasha sai ce amma wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah kuma yana muku alƙawarin gafara daga gare shi da kuma falala sannan yace wa dala'i daini yace ya ubangiji ina roƙonka ka kare ni daga dala'u dain menene dala'u dain dala shine a al'iwijaji kenan shine wato karkacewa shine kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min bala'in an halicci mata ne daga karkataccen kashin haƙarƙari to shine dala'idaini shine ma'ana ya ubangiji ina roƙonka ka kare ni daga dala'udain ai shiddatihi wa thaqalihi Allah ka kare ni daga tsananin bashi kar bashi ya yi min nauyi to kaga in zuciya ta samu matsala in zuciya ta samu matsala mutum zai samu kasala ba zai iya yin abin da ya kamata ba ba zai iya tashi ya nema nashi na kansa ba dole bashi zai masa yawa ka kare ni kar bashi ya yi min nauyi saboda bashi bala'i ne bashi bala'i ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana falalan mutum mai shahada mutumin da ya shahada ya ce lokacin da jininsa na farko ya ɗiga an yafe masa zunubansa gaba ɗaya sannan Allah ya aura masa ya ɗaura masa aure da matan aljanna guda saba'in sannan an ba shi ceton mutum saba'in a cikin danginsa sannan ba za a yi masa tambayin kabari ba babu azabin kabari duk wannan falalan tasa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da wanda ran annabi muhammadu yake hannunsa sallallahu alaihi wasallama idan ɗayan ku ya je wajen yaƙi sai aka kashe shi sai ya dawo aka sake kashe shi ya dawo aka sake kashe shi sanda aka kashe shi sau arba'in kafin a tada kiyama ya ce wallahi in akwai bashi a kansa wallahi ba zai shiga aljanna ba sai an biya in akwai bashi a kansa ba zai shiga aljanna ba sai an biya in ya samu shahada sau arba'in shi kadai kaga dai mutuwar ɗaya ake yi in ya samu shahadan ɗaya ya samu kenan to in falalin shahadansa ta kai falalin shahada sau arba'in in ana bin sa bashi ba zai shiga aljanna ba sai an biya Allah ya kiyaye saboda haka shine dala'uddaini kar bashi ya mun nauyi hatta ya mila sahibahu anil istiwa'i wal i'tidal har ya zama bashin ya karkatar da ma'abocin bashin daga tsayuwa a cikin rayuwarsa sai ga mutum gaba ɗayan ana bin mutum bashi sai ga rayuwar babu sakat ko masallaci zai fito yana tunanin kar ya zo masallaci ya gamu da wancan da yake bin shi bashi baya so sannan sai ya ce wa qahari daini wa dala'i daini sai ce wa qahari rijali qahrul rijal a wata ruwayan ta zo da wa ghalabatul rijali shine malamai suka ce tasalluhum wa zulmuhum shine kari ya zama wato mazaji mutane sun ci galaba a kaina zaluncinsu ya ci galaba a kaina kar Allah ka ɗaura wasu mutane azzalumai a kaina shine a ƙaharin rijali kenan shine tasalluhum wa zulmuhum wa ghalabatuhum bi ghairi alhaqi mutane su ci galaba akan ka ba tare da gaskiya ba wanda yu'addi ila wahanin nafsi wa da'afiha wanda zai kai ka zuwa ga raunin zuciya da kuma damuwa a cikin zuciyanka wa ila zillati wal hawani ko ya kai ka zuwa ga kaskanci da wulakanci sai zama ka zama kaskantacce kenan to kaga duk mutumin da ya zama mai saban Allah idan zuciyansa ta mutu ko zuciyar ta samu rashin lafiya ko zuciyar ta yi rauni dole zai haɗu da wa'in abubuwa guda takwas in duka dole zai gamu da su fasta'azan nabiyu sallallahu alaihi wasallama min hadhihi al'umur annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya nemi tsarin Allah daga wa'annan al'amura li'annaha mungisatun lil hayati min jami'il wujuhi saboda wa'annan abubuwa guda takwas din suna kawo ma rayuwa cikas ta kowace fuska ta kowace fuska suna kawo ma rayuwa cikas fin nafsi wal jasadi wal aqli wal qalbi yanzu za su sa ka samu damuwa a cikin zuciyarka a cikin gangan jikinka da hankalinka da zuciyarka ranka sai ya kasa samun sakat hankalinka ba zai kwanta ba gangan jikinka ba zai zauna lafiya ba sannan zuciyarka ma ba za ta zauna lafiya ba in dai ka gamu da wa'ancan abubuwa guda takwas ne sa'ala rajulun al'imama sufiyana ibn uyaina wani mutum ya tambayi sufiyanu ibn uyaina Allah ya masa rahama an gammin la ya arifu sababahu ya ce wani lokacin yakan shiga cikin damuwan da in yi tunani sai ga ya kasa gane me sababin damuwa bai jefa shi a cikin wannan damuwan faƙala lahu sai imamu sufiyan bin uyaina ya ce masa huwa zambun hamamta bihi fi sirrika walam taf'alhu sai ce wani zunubi ne a zuciyarka kai niyan yi amma ba ka yi ba sai zama maka damuwa ka yi niyan ba za ka aikata sai ka fasa ya ce sai zama maka damuwa ina ga kuma wanda ka yi ina ga wanda ka yi daga ka yi shi fajuzi ta hamman bihi sai Allah ya saka maka da wani damuwa saboda wannan yunkurin da ka yi cewa bari in yi kaza kai na fasa sai Allah ya saka maka wannan yunkurin da kai sai Allah ya saka maka da wata damuwa sai Allah ya saka a cikin wata damuwa qala ibn taymiya mu'aqiban ala qawli sufyan ibn taymiya الحراني أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني الدمشقي shi kuma da yake bayani yake ta'aliki akan maganar Sufyan bin bin Uyayna sai yace fa dhunubu laha uqubatun yace kaga zunubai suna da uqubobi gwargwadon yanda kai zunubin asirru bisirri idan kai zunubi a boye to sakamakon zunubin shi ma sai Allah ya hukunta ka a boye idan ka saba ma Allah a boye Allah shi ma sai ya hukunta ka a ɓoye ka keɓance kai kaɗai ka saba ma Allah shi ma kuma Allah sai ya hukunta ka a ɓoye yadda ka saba ma Allah ba wanda ya sani to sai Allah ya maka hukuncin da ba wanda ya sani kai kaɗai za ka dinga jin damuwan a ranka sai Allah ya jefa maka wata damuwa sai ga ɗan wani abu kaɗan da bai kai ka shiga damuwa ba mutane suna ganin ka lafiya lafiya ba komai amma kai ka san me yake damunka a cikin ranka sati uku yana damunka shine Allah ya ce wa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya kauda kai ya bujire ma dokokin Allah Allah ya ce to sai mu nemo wani shaydani sai mu hada shi da shi sai ya zama abokinsa kaga shaydani ya zama abokinka ai ba za ka zauna lafiya ba sai a dinga ganin ka lafiya lafiya ka hau mota ka tafi can ka tafi can kana zaune a ofis ka kunna AC kana kaza kana kaza ka ɗora ɗaya akan ɗaya ka dawo gida ka kwanta kana kaza ana ganin ka ba komai amma kai ka san akwai abin da yake damun ka shine asirru bisirri in ka saba ma Allah a ɓoye shi ma Allah sai hukunta ka a ɓoye kaga inna Allah la yuzlimu nasa shay'a ba zalunci sai ce wal alaniyatu bil alaniya in ka fito ka saba ma Allah a bayyane shi ma Allah sai hukunta ka a bayyane in ka saba ma Allah a bayyane shi ma Allah sai hukunta ka a bayyane yanda ka fito ka nuna ka yi suni zunubi a fili to sai Allah ya nuna wa mutane wulakantar ka a fili Allah sai ya nuna wa mutane wulakantar ka a fili saboda haka kaga kenan ashe zunubai gaba ɗaya suna da tasiri da wanda ake a ɓoye da wanda ake a bayyane da wanda ake a da wanda ake a bayyane wa qala ibn al-jawzi ibn al-jawzi Allah madaukakin sarki masa rahama yake cewa ma nazalat bi afatun aw ghammun aw dhiqi sadri aw dhiqu sadrin illa bi zalalin a'rifuhu hatta yumkinani an aqula hadha bi shay'il fulani yace babu wata damuwa ko wani bakin ciki ko wani irin mummunan yanayi da ya taɓa samuna idan na zauna na yi tunani sai na gano cewa wani irin wato zamiya ne da na samu a wani ɓangare da Allah ya umarce ni ban iya cika umarnin Allah ba ko Allah ya hane ni ban bi hanin Allah ba ya ce har nakan iya ma zama in tunani in ce kai kazan nan da ya faru fa abu kaza da na yi ne ya sa kaza ya faru da ni ko abu kaza da na ƙi ne yasa kaza ya faru da ni yace in na zauna ina iya tunawa kaga mu yanzu matsalar mu idan mutum ya samu damuwa kullun kawai abin da muke nema kawai a gaya mana mecece maganin damuwa me maganin damuwa iya kullun abin da muke damuwa kenan a faɗa mana wasu addu'o'i ne in mun yi za mu fita a damuwa amma ba mu zama mu yi tunanin wai me yi dalilin da ya sa muka shiga damuwa ko da ka yi addu'a Allah ya fitar da kai daga cikin damuwa idan baka gane sababin da yasa Allah ya saka a cikin damuwan ba zaka sake komawa zaka sake komawa to mafi girman abun ba fa ka gano menene maganin ba ka gano meye sababin cutar meye sababin cutar idan ka ci bataccen abinci sai bata maka ciki sai aka baka magani sai ka warke sai ka sake koma ka ci bataccen abinci wancan maganin ba zai hana cikin ka ya sake baci ba saboda haka in kana so ka ga ka fita daga damuwa to in ka shiga damuwa zama za ka yi kai tunani a wannan satin a wannan watan menene na yi na saɓon Allah da Allah ya jefa ni a cikin wannan damuwar idan ka iya gano cewa kaza da kaza kaza da kaza ne na yi wallahi ka gode ma Allah kenan a cikin ayyukan kama kana iya irga zunuban ma sai ka gyara ka tuba wa rubbama ta'awwaltu fihi ba'du fa'ara al-uquba ya ce wani lokacin ma idan na zauna na yi tunani a kan shi na zauna na yi dogon tunani a kan abu kaza da na aikata sai in ga ai ga ukubar da Allah ya minna fayan bagilil insani an ya tarakkaba jaza'a zunubi malam ya ce yana da kyau ga mutum ya dinga zama yana tunani yana wato tarakkubi yana zama yana tunani yana kai komo yana kula da sakamakon zunuban da yake aikatawa faƙalla an yaslama minhu ‘yan kaɗan ne ‘yan kaɗan ne suke kubuta daga zunubai ‘yan kaɗan ne suke kubuta daga mummunan sakamako na zunubai wal yajtahi da fi tauba idan ka gano ga sababin shine zunubi to sai ka tuba ka dage wajen tuba وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سيكا توبك كما زواج الله وقال ابن القيم الإمام ابن القيم كتشيوا من عقوبات الذنوب daga cikin uqubobin da Allah yake wa mutum yana yawan zunubi shine alwahshatul azimatu fil qalbi shine ya sanya masa wata irin damuwa mai girma katuwar damuwa a cikin zuciyarsa wasirru hadhihi almas'ala sirrin wannan matsalar kuma shine anna ta'ata tujibul qurba minar rabbi biyayya ma Allah yana wajabta samun kusanci zuwa ga Allah in dai kana ma Allah biyayya to zaka dinga samun kusanci kana matsawa kusa da Allah wa kullama ishtaddal qurbu qawiyal unsu duk sanda kusanci kuma yayi ƙarfi to tausayi yana ƙara ƙarfi ko kai da mutum ne duk yadda sanda abotanku ta ƙara kusa yadda kuke ƙara jin junanku a jikinku kuke ƙara jin ƙaunan junanku shaukin junanku yana ƙara shiga kana tausayinsa yana tausayinka gwargwadon yadda kuke da kusanci kullama shtaddal qurbu qawiyal unsu ko qawiyal ans duk sanda kusancin ya ƙara ƙarfi to ƙauna da tausayi da jin kai yana ƙara ƙarfi tsakaninka da wanda kusancinku yake ƙara kusa wal ma'asiyatu tu'jibu tujibul bu'da min rabbi ita ko saban Allah shi ko zunubi to fa yana wajabtawa mutum nesanci wato ƙara nisa yake zuwa ga Allah nesanta mutum yake zuwa ga Allah wa kullama zdada al bu'du qawiyatil wahsha duk sanda duk sanda wato nisa ta ƙara yawa tsakanin mutum da Allah to wannan baƙin ciki da damuwar da ke cikin zuciyarsa kuma ƙara ƙarfi yake yi ko mutum ne duk sanda ko kana tare da shi da sai wani abu ya sa kuka yi nesa ko ya maka yana maka abin da baka so ko kana mai abin da baya so kuka rabu kuna ƙara nisa ne kana ƙara tsanin shi a ranka kuna ƙara nisa ne kana ƙara tsanin shi a ranka قال تعالى الله يكتوى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى من كاونا آير duk wanda ya kauda kai game da dokokin ubangiji Allah ya ce za mu rayar da shi rayuwa cikin kunci ranar alkiyama kuma zai tashi a matsayin makahu to wannan sababi na farko kenan da malama ta kawo mana daga cikin sababan da ke sabbaba wato ainihin damuwa da bakin ciki shine saban Allah shine zunubi ibnul qayyim yake cewa a cikin littafinsa aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi yake cewa ba a taba samu ba a tarihin duniya tun daga farko har ƙarshe mutum ɗaya ko wata al'umma da ta saba ma Allah ta zauna lafiya ba a taba samu ba ba taba samu ba yace wannan rubuce ne sunna ce ta Allah ya ƙulla alaƙa tsakanin saɓon Allah da shiga bala'i kamar yadda ya kulla alaƙa tsakanin fasawa da fashewa in ka ga bai fashe ba ba a fasa ba in an fasa shi bai fashe saboda haka in ka ga ba a shiga damuwa ba ba a saba Allah ba in an saba ma Allah za a shiga damuwa yadda ka san cewa in ka ɗauki sanda ka samu ƙoyin wutan nan ka buge shi automatic zai fashe to haka saban Allah yake kana saba ma Allah to wannan automatic ne kawai ake shiga cikin zunubi ake shiga cikin damuwa Allah ka raba mu da damuwa Allah ka ba mu ikon tuba da kuma dawowa zuwa gare ka abinda mu karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kusakurai kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah ya gafarta mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah ya gafarta mana zulubban mu baki daya wayanda suka rigaye mu gidan gaskiya cikin iyaye da malamai da ƴan uwa waɗanda muka sani da waɗanda bamu sani ba Allah muna roƙonka Allah ka gafarta musu Allah muna roƙonka Allah ka yi musu rahama Allah ka haskaka makwancinsu Allah ka yafe musu ka gafarta musu Allah ka yafe musu ka gafarta musu in ta mu ta zo Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa mu cika da imani Allah ka rayar da mu rayuwa mai daɗi ka karbi rayuwar mu mun kana masu kana mai yarda da mu ya Allah ka karbi rayuwar mu kana mai yarda da mu ya Allah ya ubangiji ka rayar da mu matukar rayuwa ita ce alkhairi a gare mu lokacin da kaga fahimci cewa mutuwa ita ce alkhairi a gare mu Allah ka karbi rayukan mu Allah ka karbe mu muna musulmai Allah ka karbe mu muna mu'minai Allah ka raba mu da damuwoyi na duniya da lahira Allah ka raba mu da damuwoyi na duniya da lahira ya Allah duk wani alkhairi da annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya roƙe ka wanda muka sani da wanda bamu sani ba muna roƙonka Allah ka tabbatar mana da shi duk wani sharri da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsarinka daga gare shi ya ubangiji muna roƙonka ka kare mu daga wannan sharri ka kare mu daga wannan sharri Allahumma inna nas'aluka alkhaira kullahu ajilahu wa ajila ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين